أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي أعطيني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي بذريتي ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب صياصيهم وغلبت وغلبت قلوبهم الرعب فريقا يقتلون ويقتلون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي لأزواجك الحياة الدنيا إن كنتن الحياة الدنيا وزينتها فجعل علينا فجعلنا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jiya mun tsaya ayar da take cewa liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhib al-munafiqina in sha'a aw yatub alaihim inna Allaha kana ghafuran rahima ai Allah subhanahu wa ta'ala ya buwace tsakanin mu'minai na kwarai da gurbataccen mu'minai sune munafikai su wayannan munafikai gurbatattu wallazina fi qulubihim maradun da suka ga ahzab sun zo gungun kafirai suka ga sun yawa wajen dubu goma sai suka ce ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura in ba tashin hankali da imuwa da rashin tabbas ba ba abinda Allah da annabi sannan suke mana alƙawari da shi in ba haka ba za su zo su ce mu mutane dubu uku za mu tunkari mutum dubu goma ba su san cewa lokacin da suka yi wa Allah alkawari da fari akan mutum 20 za su tunkari 200 wa in yakum minkum 20 sabirin yaglibu 200 wa in yakum minkum 100 yaglibu 1000 bi idnillah wannan shine da alkawarin da kuka dauka kun ce idan mutum 20 a cikin mu za mu tunkari ko mutum 200 mutum ɗari ɗaya za mu tunkari dubu akan wannan kuka yi wa Allah biyayya akan wannan kuka yi alkawari to wani ina wannan alkawarin ya tafi yau mutum dubu goma kuka gani kacal ko har dubu uku ku ce wai ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gururan ai wannan kinan imanin naku babu shi a shekariya kuka yi wa dama Allah to domin haka ku san cewa alƙawarin Allah abun tambaya ne abun tambayo ku ne sai kun ba da wannan jawabi to amma mu'minin qarai fa lamma ra'al mu'minun al-ahzaba yayin da su mu'minai na qarai suka ga gungun kafirai din nan suka ce hada ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu suka ce wannan shine abinda Allah da manzonsa suka yi mana alƙawari cewa za mu tunkari mu kaɗan kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kaseeratan bi idnillah wallahu ma'as sabirin to domin haka mu za mu tunkare su suka ce wannan shine alƙawarin da muka yi wa Allah ma wa'adana Allah wa rasuluhu ai ma wa'adana Allah alaihi wa rasuluhu abinda muka daukan mu Allah da manzonsa alƙawari akai cewa wala nuwallul adbara ba za mu gudu ba gaban kafirai gashi nan ya zo dan wannan ba mu ba gudu shine Allah yace nayi wannan ne domin me liyajzi Allahu sadiqina bisidqihim domin ya isamma sakamako na gaskiya ga masu gaskiya masu cika alƙawari wa yu'azzibul munafiqina ya ya azabtar da munafikai a nan duniya da tsoro gobe kiyama kuma in ba su tuba ba zai azabtar da su amma in sun tuba illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat idan suka yi illa man taba minhum in suka tuba suka dawo suka yi amalu salih to Allah zai yabe musu Allah zai kyautata musu, Allah zai canza muggan halayensu zuwa kyakkyawan hali wannan fawajin Allah mai sauƙi ne. Yau kuma Allah zai yana nuna mana fadalansa a kan muminai ko da yaushe. Wa radallahu allazina kafaru bi ghaizihim Allah da ikonsa sai ya mayar da kafiran nan Abu Sufyan da jama'arsa da Kasfan da Kasfan da Quraysh duk yawansu Allah ya mayar da su bi gaizihim da bakin cikin su ba su samu nasarar da suka samu ba suka nema ba ba su samu nasarar da suke zaton za su samu akan musulmi ba wallahu alladhina kafaru bi ghaizihim ai sun koma tare da bakin cikin su tare da kuncin su tare da rashin dadin su suka koma dan ba su samu nasara ba lam yanalu khaira ai ba su samu nasara akan musulmai ba sam ba su samu wani alheri ba wa kafallahu almu'minina Allah shine ya jibinci al'amarin mu'minai alkitala kisa da yaki Allah ya daukan makansa ya tura musu junudan lantarauha ya daiko musu da iska ya gore su cikin dare suka gudu wa kana Allah ya kasance Allah ubangiji bai duka kawiyan mabuwayi ne a cikin karfansa azizan mabuwayi ne a cikin daukakarsa na'am wa anzala alladhina qalu min ahli kitabi ويعصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا
وأنزل الذين ظاهروهم sai Allah ya saukar da su waɗannan Yahudawan bani Quraiza wanda suka ba wa kafirai goyon baya min ahlil kitabi su waɗannan ma'abotan littafi wanda suka karya alkawari su Yahudawan Bani Quraiza min sayasihim daga usuninsu ai daga ganuwarsu Allah ya fidda su daga cikin ganuwarsu wa qazafa fi qulubihim ru'ba sai Allah ya jefa a cikin zukatansu tsoro ya jefa musu tsoro kamar inda a can a suratul hashr yana cewa bayan a suratul hashr na'am ah huwa alladhi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa ataahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar To, hakan nan su anan ma, Allah ya cire su daga cikin sayasinsu, ai, ya cire su daga cikin ganuwarsu, daga cikin makaransu, wa ka zama bi ƙulubihin roba, sai ya jeba a cikin zukatansu tsoro, farikan tabtuluna, ai, sashi suka mazajensu kuka kashe su, wata asiruna farika, matansu da yaransu kuka ci ganima. Wannan lokacin da aka gama wannan yaki na handaf da kafirai suka gudu manzo Allah ya zo zai cire sirkensa da takwabinsa shike ne yaki ya kare sai jibril ya sauko yace me za ka yi ne yace to ba yaki ya kare ba zan cire kayan yaki ma yace awo kai ne ka gama mu malaiku mu gama ba har yanzu ba mu cire kayan yakin mu ba to wa za mu yaka yace Allah ya ce ka je ka yaki bani quraiza To, sai annabi ya ce, La yusalliyanna ahadun minkum al'asra illa fi bani Qurayza. Kada ɗayanku ya je ya yi sallah la'asar sai a anguwan bani Qurayza. To, wannan hadisi shi ne ya kawo bambance bambance akan ra'ayi a tsakanin musulmi na fahimtar nasa. wannan kaga magana ɗaya ne manzo Allah mutane da yawa ya ga duk mu'mina yace musu wala yusalliyanna ahadukum al-asra illa bi bani quraiza ba ɗayan ku da ya yayi sallar da asar sai a bani quraiza wayan su suka ce a'a tunda lokacin da asar tayi manzo Allah yana nufin kar mu je gida mu yi da asar koci suka yi da asar a wajen wayan su kuma suna tafiya suka gama gariba ta kusa suka ce a umarnin annabi ma umarnin Allah ne amma karara Allah yace inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta dinnan bari mu yi tukunna mu tafi wadansu kuma suka ce a a tunda manzo Allah yake la yusalliyanna ahadu- ahadukum min asra illa bi bani quraiza kada ɗayan ku yayi sallar da azan sai an gwamma bani quraiza to mu ko isha'i ne sai muke can to suka je suka rabu fahimta uku wayansu tun fari suka yi sallah kafin su kama hanya waɗansu sun kama hanya suka yi sallah waɗansu sai da suka ji can to da annabi ya iso musu su wande su ne suka je can uku suka yi suka ce manzo Allah mu kan mun bi umarninka ba mu yi sallah ba sai da muka zo nan amma wayansu jama'a a hanya suka yi waɗansu kuma a can handar ɗin ma sai da suka yi kafin su baro gari sai manzo Allah ya ce dukkan ku kun fahimce ni dukkan ku daidai dukkan ku fahimtan ku daidai to anan ne aka samu malamai suke cewa malaman usul aka samu bambancin fahimta tsakanin malamai wajen mazhabin maliki da mazhabin shafi'i da mazhabin hanbali da mazhabin abu hanifa kun ga wannan canza ra'ayi mutum da ne musulmi in dai ra'ayinka nan akan hanya yake ba tsammaman wani kuma daidai ka fahimce shi ba gurbataccen fahimta ba to ba a ki ba ra'ayin kai babban to ko da na malamin ka ba do- ba wani abu bane imam malik shine malamin shafi'i saboda imam malik akwai hadisin da sahihi ne manzo Allah yake cewa يوشك أن يقبض أن يضرب الناس أقباض الإبل ولا يجدون عالما مثل عالم المدينة yace zamani zai zo mutum sai ya haura kuma sai ta yawo ba zai samu malami kamar malamin Madina ba to Imam Shafi'i yace wannan maliku ake nufi to yawancin malamai sun yarda da ra'ayin da Imam Shafi'i ya faɗa duk da Imam Malik tabi'i ba tabi'i bane ba tabi'i tabi'i ne akwai malamansa su Sayyid ibn Musayyib su ibn Mubarak da ibn Sa'id da ibn Jubair da sauransu duk wayannan da da da ibn Shahab az-Zuhri wayannan duk malamansa ne amma duk da haka sun yarda su da kansu suka ce la yufta wal malik fil madina kada wanda ya sake yin fatawa dan malik yana cikin madina to a bar masa ita fatawansa lokacin da aka gawa ba malik wannan shekaru da goma sha bakwai wannan ba zai yi in Allah ba ka fahimta da ganewa ba yi da girma musulunci ba wai ba a girman shekaru yake ba a a girman hankali da kwakwalwa da fahimta yake to domin haka imam malik imam shafi almajirin sani shafi imam ahmad ibn hanbal almajirin sani imam abu hanifa umar ibn bashir shine ma za a ce duk da ma almajiransa ba su yarda ya yi karatu a wajen Malik ba, amma ya tafi haji a zamanin Imam Malik, ya talarsa Imam Malik, ya shiga darasin Imam Malik, ya saurari karatun Imam Malik wajen wata hudu. To, kaga kenan ashe ya amfanu da Imam Malik. To, ai malami dama wanda ka amfanu da karatunsa shi ne malaminka, ba wai sai ya yi maka bulala ba kafin ka zama almajirinsa. To, kaga duk mutanen nan Imam Malik shine malamin su shi kuma Imam Malik malamin sa shine Muhammadu Baqir Ibn Ja'far Sadiq shi kuma malamin sa Muhammadu Baqir shine dan Ja'far Sadiq Ja'far Sadiq kuma dan Zainul Abidin Zainul Abidin dan Hassan Musanna Hassan Musanna dan Sayyidina Ali da Fatima رضي الله عنهم جميعا to shine to shi da bani kuraiza aka ce aje a cire aje a kashe su ko aje ai musu hukunci sai ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace to waye kuka yarda dan da fari sun ji ba su yarda ba sai da aka yi musu kawanya aka yi wa anguwan su kawanya yunwa da kishirwa fito da su ya saukar da su kasa aka yi musu kawanya to to daga nan ne dole suka yarda a yi musu hukunci sai suka ce to wanda za a yi ku zaɓi wanda kuke zai muku hukunci sai suka ce sun zaɓi sa'ad ibn ma'az shugaban aus na mutanen madina to shine ya je musu hukunci ya zai ce manzo Allah na yi musu hukunci manzo Allah ya ce wani hukunci ne yace mazajen su duk a kashe su dan sun bar alƙawari matan su da yaran su mu kama su ko yangu da bayi kawai shine abin da zai musu manzo Allah ya ce wannan shine hukuncin da Allah yanzu na Jibril ya ce daidai ne abin da kai to shine akai musu shine Allah yake cewa wa anzala allazina zaharuhum wadannan da suka nuna goyon bayan su ga kafirai min ahli kitabi daga cikin yahudawa ma'abotan littafi Allah sai ya saukar da su min sayafihim daga cikin ganuwar su wajen makalin su wa qazafa fi qulubihim ru'ba sai ya jeba tsoro a cikin zukatan su fariqan sashin su taqtuluna kuka kashe wa ta'siruna fariqa hakan nan sashin su kuka riske su ku yango da bayi na'am
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء
wa aurasakum ardahum sai Allah ya gadar muku da kasashensu ma'ana ya gadar muku da gonakinsu wa diyarahum da gidajensu wa amwalahum da dukiyoyinsu sannan zuwa gaba Allah zai gadar muku da wadansu kasa wadansu kasashe daban wa ardan lam tataquha kasashen da kafar kuma bata taba zuwa ba Allah zai gadar muku da su zuwa gaba shine daga baya aka yi bude-buden musulunci musulunci ya tafi har Rome har ya tafi bilad Andalus ya tafi har bilad Khorasan duk wannan wajen da a zamanin manzo Allah musulmi ba su ta wajen ba to wannan ya nuna mu'jiza ne na Qur'ani cewa abinda nan gaba zai faru ya faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ardan lam tataquha wa kana Allah kusanni cewa ubangiji ya kasance ala kulli shay'in qadir Allah ubangiji mabuwayi ne mai iyawa ne da ya awatar da duk abin da ya kada ma ba wanda ya isa ya kawo masa cikas na'am يا أيها النبي قل أزواجك تريدن الحياة الدنيا والآخرة
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها malaman asbabun nuzuli suka ce kula shi al'ibra a Qur'ani ba don me ya sauko ba a al'ibra aiki da shi da kuma umumin lafzi din to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake matan annabi ne suka damu annabi da aka ringa zuwa yakuna ana samun budi ana samun gana'in sai suka damu manzon Allah a mutane wanda ba su kowa ba ma suna ta samun laguda ga sunan balle kai shugaba har yanzu ka bar mu a cikin yunwa a gidajenmu wani lokaci ba abinci wani lokaci kaza kamar inda uwar mu Aisha take cewa gidan manzon Allah wani lokaci sai su saura wata hudu ba a hura wuta ba ana cin dabino da ruwa in an samu za shi kuma dabino mata ce tumairat ai wadansu dan dabino ne biyu uku ba wai da yawa ba to amma yau mutum sai kaga waye kwana dai bai ci abinci ba yin kirki a gida na ba ya shiga yana fara wannan zakin banza ne wannan ba halin musulmi bane musulmi ba halice shi dan ya ringa cin tuwo ba a Allah ya kawo kaci bai kawo ba kafura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yunwa yana kai shi ya daura dan dutse irin nan kan karamin ya daura cikin sa ya daure saboda hanjinsa su daina gudu kai kafi manzo Allah ne ai babu wata rana ya fito yunwa ya dame shi yayi kwanaki bai ci abinci ba yace bari da daddaren nan dai ya je layi inda hudu suka rabu in zauna la Allah wani Allah ya jefowa hankalinsa in ya ganye ya san ina jin yunwa ya je kawo abinci ci kaga ba so ya zai ce a bani abinci ci sai Abubakar ma sai ya fito sai ya zame sai ya ce manzo Allah kai ne nan yace eh ni ne nan sai ce kai ne ya fito da kai sai ce ai manzo Allah abinda ya fito da kai ni ne shi ma fito sai ga sai na Umar shi ma ya taho yace kai me ya fitar da ita abinda kai da abokin ka fito da ku shine ya fitar da mu suka ce to mu zauna Allah ya kawo ni bawan Allah wanda zai ji tausayi mu suna nan sai ga Abu Talha Abu Talha ya ya kullo sai ya ga manzo Allah yana kallo Abu Talha sai ya gudu ya je ya Ummu Sulaim matarsa kai daga annabi da abokan sannan yau in wata na gara maza maza ki kawo ki nemo wani abu wanda zan je in kai yato su sai ya je ta je ta fito masa da dabino a cikin masaki sai ya ya dauka sai manzo Allah ya ba mu dole muna ci abinci akan layi mu tafi gidanka ne sai ya ka tafi gida da aka je gida sai ya je yana cewa matarsa ina wukar ina wukar ki bani wukar sai manzo Allah yana cewa iyyaka bil haluba iyyaka bil haluba manzo Allah ya tausayi yace kulba ka kama tinkiyar da take shayarwa in ba ka da wacce ba ta shayarwa to ka bari don me yana tausayawa yaron tinkiyar nan in aka yanka uwar ina zai samu nono shi kuma manzon Allah wa sallaka illa rahmatan lil alamin ai ya zama mai rahma ne mai jin kan kowa da kowa ne to domin haka sai aka yanka musu aka kawo suka ci sai da suka ci sai ya ce musu wala tusalu da yawma izin adin na'i yace sai na kalamna wala tusaluna yawma idin adin nayi ko be kiyama wannan ni'imar Allah sai ya tambaye mu akai a mun bar yalan mu da yunwa mun zo mun ci yau kaga mutum a garin nan wai ya je gaban mai balangu a yanko masa balangu ko a yanko masa tsire ya ci ya furta nawo ya sha ma ya hada da maganin gaigai a da da yakin mazakunta sai ya tashi ya tafi gida shi yana nan shirye ya bar ɗan mutane da burabusko da miyan kuka ko da bushashin kifi babu sai fama tana ringa damunta ina mun haƙƙi na kin hana mu haƙƙin ka me kai ba ka hana kai ma ka hana ta haƙƙin ta ah ka ciyar da ita ne ta koshi ne ba sai ta koshi ba to wannan zalunci ne ai to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin halin da yake domin haka wala kun fi rasulullahi uswatun hasan mutum yayi hakuri sabon manzo Allah za su zauna Allah ya saki ba su ci abinci ba za su dawo ba ba za su tambayi kowa ba sai na bakar yake cewa tunda naji an ce mutum kare roki mutum yace tunda naji wannan magana a wajen manzo Allah bulalan doki na in ya fado na riga na hawo ba zan ce mutum bi komin ba sai dai sa kwan dauka ko a saki to wannan shine zaman da ya kamata musulmi yayi zaman duniyar nan ba komai bane kun san wani abu da yawa yanzu mutane ku gane abinda mutane suka damu da shi ba guda uku bane wallahi duk ƙarya ne duk in ka ka jajirce ƙarya ne ɗaya ba yunwa ba da kishirwa da sha'awan farajin mace to duk ƙarya ce duk in babu su za ka iya zama ka ɗauka yanzu ba muna azumi ba tun karfe na muka rike baki eh tun hudu da minti arba'in da wani abu har shida da minti ishirin to ina ina ina yunwa ina take ina take yunwa kaji yake babu ita ina kishirwar babu ita ina sha'awar matar babu ashe kariya ne da domin haka Allah ne kawai gaskiya Allahu wal haqq wama tad'una min dunihi wal batil duk wani abu facin Allah ƙarya ce kan kan ku damu da shi za ka iya istigna daga komai fashin Allah, kome banda Allah kome za ka yi, za ka iya karbu da shi. To don nan karka bari yunwa kai ba wasa, ka zo da sunan yunwa ka je kai sata, ka zo da sunan kishirwa ka je kai sata, ka zo da sunan matarka ta yarda da kai ka zo kai sata. Na ga muku je ai, bace koma da manzala yace na ga mata sun fi yawa cikin wuta. Wal mu Aisha tace me yasa ya manzo Allah? sai yace tunkir dan ashira wa tunkir da dar yace kyautan shekara kyautan shekara a lokaci ɗaya za ku manta da shi to shi ne malamai suke cewa inda kai kana gadara matar ka za ta gode ma wai inda zai yi ka gada kullum ka zo ta ringa yanka naman jikinka kullum kullum ka zo ta yanka tsoka ta yanka tsoka har ka koma kashi da rai ba komai ka zo ka tsaya ta kafa na nama kai ina naman ka ne ba ke ce kullun kike yankawa to wacce take da dan imani za ta ce la ni din nan rufa mun asiri so ɗaya na taɓa yanka wanda kuma ba ta tsoron Allah ta ba za ta ce ni dai ni dai yar nan yar wani a a a a a ni karkai mun shar kai ma ka san ina ka kai naman ka wannan in ba ta gaya ma ba to ba mace bace ko kuwa misali aka kana ga daren kuɗi ba kullum ka rinka bata dubu ɗari kullum ai ya isa mace ta kashe dubu ɗari to ran da za ka fita baka da dubu ɗari sai ka turo dubu goma ka ba su sai ta ce me wannan ba za ka ce yau din nayi babu ne ta ce a'a ina to ka kai kuɗin da to ke kullum da dubu ɗari ɗari na ni ne ka ba dubu ɗari sai ka san inda ka kai dubu ka ɗari to in ba ta gama ba aka ce ka tuhumce ta ba mace bace to domin haka kar mutum ya zo saboda sha'awar ciki da sha'awar faraji ya zo kana sata kana rashin gaskiya kana holding kana almundahana kana boye kayayyaki don tsada ka sayar kana satan kuɗin gwamnati kana yin wannan kana yin wannan kana alkushu to ka shiga uku balle yau a ƙasar nan ƙananan ‘yan kasuwa wayannan ‘yan sayar da tumatiri a rana, wallahi dangote ya fi su gaskiya. Wayannan masu sayar da tumatiri, ba a zalimai irinsu. Sai ka ga mutum ya ɗauko ma tumatiri ya lala, wanda rabinsa ta ci, ya kifa, ya kifa, ya kifa, sai ya ɗauko mai kyau ɗaya ya ɗaura kai, yana yafa ruwa. In ka zo, kana tayawa, shi yana kokarin bude bakar leda ya bude wif kaf sai zo sai dore ba in ka zo gida ka bude guda biyar hudun duk lalatattu ne ka duba in kondo ne ka siya za ka samu rajin duka ba mai kyau ba to wannan sata hali wannan azzalunci hali masu siga ba su awun nan wata rana tafi Monday market shugaban su yana gama yace wallahi malamai ba ku zuwa Monday market din nan baka ce ban Monday market baka kirin yace baka baka kirin abubuwan da yake faruwa cikin kowa sai yana wani dinayi yana wani haka haka haka ba wanda ya tashi ya faɗi gaskiya a cikinsu su sai mutum ɗaya wajen mahauta shi ne ya tashi ya faɗi gaskiya wannan wane ne azami mai maraba me yake kiransa magaji alhaji magaji mai maraba to alhaji magaji shi kam ya tashi ya ce malam gaskiya ne gashi gashi gashi gashi mu dai ta gefe mu duk abin da kaji na alai za su yi nan ba a haɗa nama mai kyau da mara kyau a siya gamba a sa ta cikin alam ta yi wani kumburi ta kame a yi wani duk abin da suke wannan haramun bane tafribul qaili ne sai ka ga yanzu nan ka ji an zubo maka mudu ka kula ba za su riki mudun haka ba wai zai dauka sai ya danna babban yatsar na cikin kwano kun san me yasa iyakan wannan yatsar zai zubu eh shine bukatarsa zai danna wai ya dauka in gaskiya ne ba ka yi ba haka ba daukan mara daukan kwariya eh a ba za su dauka in ka ce ka dauko dokin kwariya in guda kai so biyu na kai ba zan sayar ba kai ka ce ya kake mun shi ciki ne ya zan yi dauka ka ya kaza ka sai ka hauka da fada to wani irin tashi hankali ne wannan tashi hankali har ina mai sayar da suga azzalimi mai sayar da brabusko azzalimi mai sayar da shinkafa azzalimi mai sayar da wake azzalimi mai sayar da dawa azzalimi mai sayar da maiwa azzalimi mai sayar da hatsi azzalimi mai sayar da acca azzalimi kowa azzalimai yau kasan nan da ta lalace almajiri alara babarawo eh almajiri alaro dan yaro kana ganin yana alaro wallahi in baka riga yanzu kamar da azumin nan ka bari sai an tsiri karfe 8 din nan kai ligum ka duba kana bacci sai zo alaro alaro alaro alaro alaro yana kare shiga ya ji shiru ya ga kwanoni ba juya bijin zai ba sai ga kwanonin abinci har da yankin kwano wallahi da dauka gude to kaga wannan ya za ka yi ha alama dai yana sata yana kama sunan Allah yana sata to komi yau haka kasan nan to domin haka mu koma ga Allah tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun to shine matan annabi da suka damu annabi da yawan cafane suka ce kaza kaza muna neman cafane muna menene mu kaza kaza shine Allah sai ya saukare shi kai ku saurara Allah ya ce musu ya ayyuhan nabi ya annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira matanka kul li azwajika kira su ga ya musu in kuntunna turiduna alhayata dunya in suna sha'awan kawar duniya ne da abin da take yake cikin ta wazinataha da kawarta ce musu fata alaina kuzo umatti ukunna gashi umatti ukun wa usarihu kunna sarahan jamila sannan in sake ku sakin da ba rikici a baya kuje ku auri wanda kuke so kuke ganin za ku je ku samu lagwada ku walu ku yi walwala kuje ni da kuke gani dinnan ba rashi bane ya sa ni ba duniya kudi ya kawo ni ba ni ibada ya zo da ni wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni in ba haka ba Allah ya nuna manzon Allah jabalu abu kubaisa jabalu abu kubais wanda yana zuwa makka ko da yanzu an fasa wajen an yi shi farfajiya to an fasa jewa daga ciki an yi farfajiya shine in mutum ya gama safa da marwa a daidai inda ka gama marwa akwai koban da za a fita to in an fita wannan katon farfajiyar nan wanda ya kai har cikin gidan sarakuna to wannan dutse ita ce ake kiranta dutsen Abu Kubais to wannan dutsen aka ce manzo Allah za mu mayar da maka da ita gol yace ba na bukata Jabal Umar wanda yanzu an gina su intercontinental da menene a wajen yace aka ci zamu yi maka da shi dai mane ci duk bana bukata duk bana bukata Allah ya ce masa to kana so in yi ka annabi sarki ko annabi maskini yace kai ni annabi maskini bana so annabi sarki to don wannan in kuna son duniya ne ni ba duniya ce a gaba na ba duniya kuke zo ta kudu duk wacce take son duniya cikin ku karkace na matsa mata ko yau mutumin kirki ya kamata abin da zai kenan khasatan malamai idan mace ta dame ku wajen kira zuwa ga Allah da wajen bautawa Allah da wajen kyauta mace ta dame ka da irin wayannan abu keke ki zo ki zo ba dogon tsoro in goga wani abu ki tafi gidan bye bye salamu alaikum eh saboda za ta hana ka ibada in ka biya mace wallahi za ta hana ka ibada a wajen ba ni ban samu zane ba ni ban samu kaza ba zan tafi bikin wance zan yi menene kaza sai ka rikitar da kanka dum ita kuma ba wani amfani da za ta yi ma banda bakar zuciya tana bako ta kashe ka Allah duk lokacin da kana kwanci da daddare ka barka ka ga matarka a zaune to kada ka kuskura ka sake kwanciya billahi da eh in mutum bai yarda ba ya ya gwada ya gani kana kwanciyar nan tana kallon ka ne kawai kada kwance ta ta tashi can wajen karfe biyu na dare kana kallon yanzu wannan me makure shi kace shi ne balle malam da ka ya san ka zo da wani kuɗi gida to za ta farka su goma Allah sau goma za ta farka. Ko jin kaji wani motsi sai ka same ta randau. Tana tunani ya za ta yi ta ibi wannan kuɗin. Hanyar da kuɗin zai fito ya zo wajenta. Shi ne take buƙata. Kaza su buƙatun su baya ƙarewa. Buƙatun su sam sam baya ƙare. Shi yasa ka gama jakon. Ke me ne lafiya ke na kunci sai ka tashi kai maka yaro Allahu Akbar. Kai ka fara yin nabila. To shedan ya ce zunna za ta kunta sai bacci. dan ba ta son nafila eh an kashi kai bada ba yanzu na zan kuma kamar ba su ba ahab wannan muna ga muku on experience to shine Allah ya ce annabi ya ayyuhan nabi ya ku annabi ya kai annabi qul li azwajika cewa matanka in kuntunna idan kun kasance turidna ayatud dunya bigirin ku shine kawar shi ne ita ce duniya wa zinata da kawarta fata'alaina to ku zo zo zo umatti'u kunna in ba ku wani abu wa usarrihu kunna sannan in kyale ku sarahan jamila eh ba san mace yawanci kuna ji Allah na tamsi ku huna ausarihu hunna dinnan saraha an dauko shi ne daga sunan wata ciyawa ce ko kuma yayi da wajen ciyawa na wajen makiyaya yanzu mutum ya tafi da dabbobinsa kiwo shi ne zai tsaya na ce masa yana ce musu ku ci wannan kan ku ci wannan ai zama zai kawai su ne za su sai ci to laraba da an za su saki matarsu sai su ce zan sake ki da sharaɗin ba za ki auri wane ba ko kabilan wane ko gidan wane ko dangin wane sai sun sa wannan sharaɗi shi ne Allah ya ce a'a kai ba fa ka son ta ba in ka sake ta sake ta kamar inda makiyayi yake sake dabbobi su zabi ciyawan da suke so su ci ita ma ta je ta zabi mijinta ita take so abinta ba kai za ka gaya mata ga mijin da za ta aura ga mijin da ba za ta aura na mana
الله
Amma wa in kuntunna in ya kasance turidna Allah wa rasula kuna bijirin sakamako ladan aljanna a wajen Allah da kuma yarda daga wajen mijinku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa daral akhirata da kubuta gobe kiyama daga wuta ku shiga aljanna in wayannan abubuwa da kuke kuke so fa inna Allah kusan Allah ubangiji a adda ya ya tanada lil muhsanati a cikin wanda suka kyautata a cikin ku min kunna ajran sakamako lada aziman mabwai na'am يا نساء النبي من بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا
amma baya matan annabi ba kun ji za a ba ku aljanna da labadanta da sauransu dinnan ku taji ku tayar da hankali ba a'a ya nisa annabi ya matan annabi ku san cewa ku da sauran mata ba irin ku bane ba abin da sauran matattaki suke yi na hauka a cikin gidaje da mazajen su su tashi su kama wuyan namiji wai su masu kishi su yi kaza kaza din nan to fa kul kul kul ku ku yi ya nisa annabi man yajina min kunna duk wacce za ta yi a cikin ku bi fahishatin anan fahisha ba wai a haka din fahisha ana nufi aikin asha kamar zina kamar wani abu a'a anan duk kun ji fahisha a cikin mata na aure Allah ba to mun mata yake ba anan fahisha yana nufin a me yake faɗa kishi kafte in ta kishi mun da yayi wuce misali shi yasa yace ya ayyuha annabi idza tallaqtum an-nisaa fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddata wa taqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yukhrijna illa an yatina bi fahishatin mubayyina bawai sai sun zo sun kawo kato a gidan ku sun a fahisha mubayyina nan kishi kishi irin na hauka din nan mubayyina fitaccen kishi ni ban yarda ba ni menene ka kama wuyanka kaza to a mace in za ta tayar mata hankali in ka sake ta karka shirye ta a gida haka Allah ya ce ita makarta fata ta zauna har idan ta kai hali ɗaya ne kawai zaka cire ta a gida ya tina bi fashatin mubayyin idan ta zo da kishin da kowa ya tsane ta anguwar ta kama ma wuya a gaban kishiyoyinta ko a gaban makwabta ko a gaban abokan zaman tarayyar gidan haya ko gidan kaza ta tashi tana tayar ma da hankali ko wurin dare ba ka hutawa rana ba ka hutawa to ka shiga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu hudu idan Allah ya baka ya baka aljannar duniya in ya hada ka da abu uku kuma ya hada ka da azaban duniya abu hudu da sune aljannan duniya idan Allah ya baka gida mai yalwa babban gida mai iska ko ina iska na shiga ko ka gane ba to kaga kana cikin yalwa kana cikin daɗi ya baka makwabci mai kyau mutumin kirki makwabci mutumin kirki na biyu kenan na uku in ya baka abun hawa mai ƙarfi wanda koyaushe ka tashi kana son kai tafiya ka hau zai kai ka duk inda kake bukata na hudu mace saliha wace in ka ganta in ra'aita hasaratka wa in gibta anha hafizatka wa in kallamtaha aw wa in wa in amartaha ata'atka mace saliha sifanta uku ne siffa duk matar da bata da wannan siffa guda uku ba macen kirki ba ce matar da an ka ganta ba za ka yi farin ciki ba kana ina ma dan me mana zo gida ka san ka shiga tasha ita kawai ka ganta ta tsinke fuska ba wani abin da za ta yi maka wanda za ka ji daɗi kana kallon daga ce kai yar wani ya dai yanzu nan duk kuliyan nan mun yi aka yi ba kaza kaza a ita toshe shi ne ne tashi hankali ke ha fa idza nazarta ilayha la tusurruka ka gani ko fa idza ghibta anha la tuhafiz idan ba ka nan ba za ta kiyaye ka ba idan kuma kayan hore ta ba za ta bi ba wannan kasa mata kashi shine aljannan duniya su wayannan guda hudu gida mai yarwa, abun hawa mai ƙarfi, mace saliha da kuma da makwabci na gari. Kishiyoyinsu su ne azaban duniya, mace mara kirki, matsatsen gida da abun hawa mai rauni da makwabci mutumin banza. Allah haɗa ƙarar wayar da kashi ga wuce, billahi da zina idan matsatse kuwa ka shiga wallahi ka faɗi gaskiya a zafi mai duka ganin akwai wani gida da na taɓa zama a ciki da lokacin zafi ya zo kaina da gemun nan na sai da ya kuri dan tsananin zafi kan na aske gemu ba na son aske amma in na yi kum sai ka ga diwa yana fitowa ciki dan duk ciwon zafi ne wannan ba tashi hankali bane in cikin ka yana ciwo ka shiga bayan gidan matarka tana ji kana fi to tashi to kaga ka shiga uku eh ko kuma kai kana jin matarka tana tana fito da iska ai wannan tashi ko yara su ji ku ha to kaga duk wayannan masiba ne Allah ya kiyaye ku da irin wannan eh a cikin hudun da ni azabar duniya ɗaya kan masha eh amma Allah ya sani hukun ban sha ba a hukun kan ban sha ba ban taba yin hukun mace ba ban taba yin makwabci mara kirki ba a hakan nan ban ban taba yin abin nan ba mota raunan nan a ban tun da nake motoci na duk sabbi duk lokacin da nake so in tafiya kawai na kiwu sai tafi eh wannan zalika fadlullah eh ko ba da yadda na siya ba Allah ba ɗaya da nasiya duk bayan Allah suke bani irin su abokin alaikun in sun gani na tafiya babu mutum sai su bani a shi ne na makarka yawa kasar da matsayaci billahi da sinakan zai kalwa in kana son daɗi ka yi abokantaka da mai abu to biya za annabi Allah yace ya ayyuha nabi ya ku annabi ya kai matan annabi ya nisa annabi man yatina min kunna duwace a cikin zu a cikin ku za ta zo da bifahishatin kishi mu bayyana din ba kishi na boye ba kishi na boye shine kishi me in mace tana so ta kishi ta ya boye ita da mijinta suna daki ba kowa da daddare ta tashi ta nuna kishinta gobe da safe kamar ba su ba amma ki zo tsakiyar gida ni billahi da ba zan yarda ba ni ne ne ne ne ne ka dau wannan ta zuba wannan ta ba wannan hum ni wannan wannan wannan hauka ko kishi shi yasa sai na umar yace mace mai kishi yar wuta ce namiji bai da kishi ba dan wuta ne rajul dayus shi ma dan wuta ne hakan nan ma matar da take da kishi yar wuta ce dan ba za ta bar aure ya zauna kullum masifa kullum masifa namiji sai rikice ma eh to domin haka shine Allah bai ce fahisha kawai ya tsaye ta fahisha don mu bayyana bayyanannen kishi idan kuka yi wannan a'a kina da surutun ki ki jira ai akwai girkin ki zai zo in ya zo annabi ya da abin da ko sauran mata ba ka kamata su dauki darasi akan mata sakin annabi ba ta zuwa cikin tsakiyar fili suna faɗa da kishiyoyi in abu ne suna ganin mijinsu ne ya yi balliman annabi ba ruwansa in gaskiya ne zai ga musu ba wani ma kulle-kulle da munne-munne wata rana kamar da buhari ya rawaito suka taru suka aiko da uwar mu fatima yar annabi suka ce ki je ki ga babanki yayi adalci tsakanin mu da yar gidan abubakar sai ta zo ta ga babanta ta ce ga matan ka abin da suka faɗa sai annabi ya ce mata Fatima ya ce eh kina so abin da baban ki yake so ta ce kwarai kuwa ta ce to ki so mana mata ta ce ina son sai ta tashi ta ta suka ce a me ya faɗa suka ce ta ce ba mijin ku bane ku kuje ku ji abin da zai faɗa mu ta bi danka sai ta wuce gidanta sai suka aka turo Zainab binti Jahsh uwar mai tana ce an turo ta saboda abu hudu ta fi matan annabi suka da abu hudu aisha ta ce ta fi mu da kyau Allah ya ba ta kira mu kyau fiye da mutuka ka duba ka duba mata adili ba akan kishiyar da take faɗin gaskiya ta ce duk ta fi mu kyau halitta ita alwalin da Allah ya daura mata aure a sama falamma kaza zai min hawa tsarar da wajina ta sannan ita abin nan me yake da suna dangin annabi ce ta mahaifiyarta da mahaifin annabi uwansu ɗaya uwansu ɗaya na hudu ita ce mai ƙaramar shekaru a cikin kasan yawancin yin ruwan da mace ta samu kanta ga kyakkyawa ga ƙaramin shekaru ga dangantaka da mijinta da jin cewa babanta wani babban mutum ne ya daura mata aure yaya take tinkawo shi ne aka ce ta tashi sai ta zo sai manzo Allah ya kalle ta ce Zainab me kika kawo ta ce abin da Fatima ya kawo ta ce ki tashi da bi wannan matar ku ta fi ku so. na fi son ta kan ku ku tafi ku ba na so kuma ku tambaye ni dan ba ku da wannan ra'ayi din dan Allah ya riga ba shi wannan ra'ayi din tawi ilai man tasha wa tulhi man tasha yace za ka wacce kake so ka kusantar da ita wacce ba ka sha'awar ta ture ta da tafi je ta zauna a shi yasa malamai wasu suka ce matansa tara biyu hudu suna da kirki biyar ba su da kirki suna da aure amma ba su da kirki haka da wani malamai suka ce wallahu a'lam aha duk wacce a cikin ku za ta kawo kishi bayyananna to ka sani yudaabu laha azabu dhifaini za ninka mata azaba gobe kiyama ribanya guda biyu za ribanya mata azaba ribanya guda biyu wa kana zalika yiku haka alallahi a wajen Allah yasir ayabu ne mai sauki saboda Allah dukkan ku bayin sa ne ba yarsa a ciki na'am
wa man yaqulu لله ورسوله ويعمل صالحا ويعمل صالحا فيها أجرها مرتين وأعتدنا لها وأعتدنا لها رزقا كريما ومن يقنط أما وجاتكمكم ta yarda ta yi kana'a ta yarda da Allah da manzo wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi kuka yi kuka yi biyayya saboda alkana'a kinnatu na mar'a ita ce biyayyarta da Allah ga manzo Allah shi yasa a cikin surat tahrim Allah yake ta asa an asabahu an yutallikakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا domin haka qanitat ai wacce duk hukuncin Allah ta yarda alqanit shine mutumin da ya yarda da abin da Allah ya yi bayar jayya wa man yakunna du'a cikin min kunna cikin ku za su yi wa lillahi Allah biyayya wa rasulihi ga manzansa wa ta'malu salihan za ta aikata aiki na alheri wajen faran farantar da zuciyar annabi da biyayya ga Allah a cikin abin da ya bore ku nutiya hakika inji Allah za mu bata ajraha ladanta marrataini ribanya guda biyu kamar inda za mu azabta ta ribanya biyu in ta biyayya ma za mu bata lada ribanya watadna laha hakan nan zamu kara mata mun kawata mata mun shirya mata me rizqan karima makoma gobe kiyama babban makoma rizqa babba zaka tashi a matsayin matar annabi wannan ba karaman daraja bane ba karamin arziki bane su wannan matan annabi na duniya dan suka tashi gobe kiyama a can aljanna ba su ne iyayen ɗakin horul aini da kansu saboda su sun yi aiki sun yi banza Allah sun yi kaza su wancan dama ai robot ne an riga an shirya su haka amma wayannan sun yi fada da shedan suka take shedan suka kori shedan suka bi Allah to domin haka su suna cikin wannan hali to ya kare to sai mu tsaya nan gobe mu tashi har yanzu akan matan annabi ne to wallahu a'lam bismillah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
Yeah.
idan ta yi kwalle ne sai ya yi ne Thank you.
rance mana dole sai ya saya mata ita ta saya mana ba dama zaman aure zaman mantakewa bane ai mantakewa shi me ma'anar mantakewa ko ba wuce cuɗai ni in cuɗai ni yadda goge mun baya wajen wanka ni ma in goge na haka ba inda hannunka ba zai kai ba hannunka ba zai kai siyan kayan kwalliya ba amma ya kai ya seto ya kawo da miya da sauransu da kuɗin gida na haya da kuɗin wuta da kuɗin wane ne da riga bayanin sai ita kawai dan ta ja ba slim da gazal shine har za za ta sai kana wani kurari da bude ita kuma kuma ado ai dama ana yi ne dan mijin ne dan baya so ba dan ba na so ba za ta yi wa ado ba na son ado sai ta yi wa waye ado eh aha ba ya tuba kamar ya a'a to wannan daban ke kai wani lokaci su ne ba za tambayar daidai ko kai ne ba ka tambayar daidai me hukuncin wanda ya tsufa baya iya yi azumi me hukuncin azuminsa wannan shine tambaya amma kace mun dai kuce mun ta bayan azumi bayan ya tsufa a'a ba haka bane ai me hukuncin mutumin da ya tsufa dan tsananin tsufa ba zai iya yin azumi ba to ya ringa cewa kullum eh dan ba zai iya ba inna Allah yuridu bikum yusra wa la yuridu bikum al-usra daga shekara 80 zuwa sama sai ta sai ya ga dama ku ta ga dama ta azumi nan ya shiga shekarun pension Eh sai wanda ya samu. Ba eh shi ko minti ɗaya ne mana. Ko ko minti ɗaya ne shirin. Ai dama ya zai ce ya saki shi ne dama zai ce ya sake ta. Zai gaya mata kuma yana so yana da kyau ya sa shaida. ko ka faɗi da fa fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu zawai adlin minkum wa aqimu shahadata lillah dhalikum yu'adh bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ko ba haka ba to tunda haka ne ana so ka sa shaida dan kana zo ku yi dinai idan ba ku sa shaida ba yanzu ka sake ta ka sake cewa ka mai da ita ita tana cewa akwai kunya da zakar kishoyi na su fi kai dai ka sake ni ni ina biki kaza akwai ana irin wannan ba shaida sai ya zama uku ta ce ni sam bai taba sake da ba ko ka fahimta ba ko kuma ya zama uku kai ka ringa cewa ina shaida ba sake ki ba ita tana cewa wallahi ka sake ni to ka ga rikici kenan dan wannan yanzu nan ka sake ta shaida zaka nema wane da wane in ba mazaje biyu ka nemi namiji ɗaya da mata biyu wance fa ni da ita mun rabu auren mu ɗaya igiya ɗaya yanke amma na dawo da ita shine wa shi du zabai adlimu ba dole sai ya dauki lokaci ba ina ji ka fahimta aha to amin rabbana laka ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Bayan da kuta da wani na, ka wani yanzu. Halatta lewala. Ha?
Ta murra horo zar fara usa ta murra da. Kada kare kare kare. Cimba a waje